العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم حسن يعيك إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما يعمك يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan dangin yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahamar shi da tausayi ya nuna mana wannan lokaci mai tarin albarka wanda insha Allah ta'ala yi daidai da 27 ga watan Shawwal hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda yi daidai da sha shida ga watan hudu miladiya dubu biyu da ishirin da shida iya idan wanda kai tsaye ana tsaron daga cikin wannan masallaci na tike tawaye a inda muke ci gaba da karatu cikin wannan littafi mai tarin albarka mai suna usul sunna na imam ahli sunnati wal jama'a imam ahmad bin hanbal rahmatullahi alaihi wanda taken karatun namu shine tauhidi addinin annabawa ina roƙo Allah subhanahu wa ta'ala sai ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma aiki da daidai ina roƙo Allah subhanahu wa ta'ala da ya tsarkake zuciyoyin mu dariya da kuma munafiki wanda insha Allah ta'ala wannan shi ne darasin mu na takwas a cikin wannan littafi na usul sunna wanda ba mu gushe ba muna kan gaba na farko-farko na wannan littafi muna inda malam yake cewa usulul sunnati indana ai asalin addini a wurinmu shine at-tamassuku bima kana alayhi ashabu rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine riko da abinda sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suke akan shi wal iqtida'u bihim da kuma koyi da su wa tarkul bid'i da kuma barin bid'a wa kullu bid'atin fa hiya dalala wa sani dukkanin bid'a bata ce yace wa tarkul khusumat da kuma barin jayayya wal yuji ma ashabil ahwa da kuma zama tare da ma'abuta rai وترك المراء والجدال والخصومات في الدين دبل جاهلية تأكل أشكر الدين المسلمين yake wa sunnati indana mu abin da ake ce mu addini a wurin mu shine asaru rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wa sunnatu tufassiru alquran mu sunna kuma a wurin mu a nan shine tana fassara mana alqur'ani wa hiya dalailul qur'an ai sunna ita ke nuna mana asalin abin da alqur'ani yake yi yake cewa وليس في السنة قياس باب قياس a cikin addini a wurin mu shine kiyashi mutum ya zo da wani kiyasan shi can mutum ya zo da wani tsaron shi don kore nasi na alkur'ani ko kuma nasi na sunna annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba kiyashi wancan ba yake cewa wala tudrabu lahal amsalu ba a buga masa misali wala tudraku bil uquli sannan ba hankali ba ake sawa wurin gane wannan addini imani yake wannan ahawa ba kuma san rai ake sawa ba kawai abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ko annabi ya ce da yayi yayi da san ranka da bai ba abinda ake so shine kai imani menene addini a wurin mu Imam Ahmad bin Hanbal ya ce inna ma huwa ittiba'u wa tarkul hawa shine tsantsagiyayya ma alqur'ani da nasoshin hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma kauce masabai muna fahimta ko ina ji muna kan wannan wannan gaba ne duk da ina ji mun dan so bayani kaɗan za mu so bayani kaɗan ina so sai mu wuce kan gaba na gaba wanda wancan karatu mun tsaya inda malai yake muna bayanin buruko da sunna annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma koyi da su da kuma barin bid'a yake cewa ka sani dukkanin bid'a baki ɗayan ta ɓata shi muna fahimta ko ko babu shakka akwai dalilai da dama na alkur'ani da kuma sunna na annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda suke karantar da mu wannan karatun kamar yadda a karatu suka mu na ƙarshe mun karanta hadisai wanda na rage cikinsu akwai hadisin annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda Imam Tirmidhi ya kawo wanda annan Muhammad sunan yake cewa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin annabi yake ina umarta ku da ku da sunnata da kuma sunnat kalifofi na shayyayi ko yace azu alaiha bin nawajib ku da sunnata da karaman hakurinku yake cewa iyakun wa muhdathatul umur sannan ina muku gargadi da kirkirarin abubuwa ku shigo da su a cikin addinin musulunci kaga duka wannan yana nuna mana kenan da abin da aka kirkiro aka shigo da shi fata ne ko haka kuma da kuma hadisi wanda muka karanta wanda shi ma ya zo cikin sunan na ibn majah kuma allamatul albani rahmatullahi alaihi ya inganta wannan hadisi hadisin da annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa taraktukum ala al-bayda annabi yake na bar ku akan wasu akan wani haske lailuha ka naharuha shi wannan hasken da na bar ku a da dare da rana duk guda ne kullum mutum yana cikin haske annabi ce la yajibu anha illa halik ba wanda zai fita ba wanda zai sauka daga cikin wannan haske annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake ce fata cewar haske ne shine alqur'ani da sunna na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kun ga kamar yadda yake ya tabbata a hadisi na Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu ko wanda Imam Ahmad ya kawo shi a cikin musnad nashi wanda yake cewa eh annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karanta mana wannan aya wa anna hadha siratun mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum عن سبيل سيف خط خط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطا مستقيما كأن محمد صلى الله عليه وسلم زاني وليك ميكتعي ليك وهذا صراط الله والنشين حميد الله سبحانه وتعالى يؤمنين به yake cewa sun mahasta an yamini wa an shimali ke kusutan sai annan muhammad sallallahu alaihi wasu zane kanana a dama da hagu na yake cewa wa haɗa yake hadihi sabilun ala kulli sabilun shaitanun ya duku ilayhi ce kaga dukkan wannan dama da hagu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tare to akwai wani shaitani wanda yake kira saman kan wannan hanya ai mun gane ko كما أن السلام يا ولد أني بضحك دي كانت دون عيا وأن هذا صراط مستقيما فتبعوا Allah yake so an sanar ka ce wannan shi ne abin da kai manzo Allah sallallahu kake kira al'umma su zo su bi to sai annabi ya zane dogo ne kace haka to yanzu bayan yayi wannan tare din haka sai ya zo yi wasu kananan tare da mahalu haka kanana mun gane ko sai ce to dukkanin wurin akwai wasu shedanu wanda suke kira saman san wannan tare din ba dan su komi ba sai don su hallakar da mutane. Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu. Shi ne Sheikh Rabi yake cewa, "Faman taraka salatul mustaqim fi aqidatihi wa ibadatihi aw fiqihi aw ma yake cewa aw ma ashkara zalika yake cewa duk wanda ya bar ya bar wannan siratul mustaqim shi ne ya bar sunna na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta aƙidar shi ko ibadar shi ko kuma fiqhun shi ko kuma wani abu da yake kama da wannan ya ɗauki wata hanya ta daban daga cikin hanyoyin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zana yace to sai ha ya kama hanya ce wanda shedan ne yake bi muna fahimta ko ba suna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake yi ba kamar yadda kullum muke sake tunatar da kawunan mu cewa wallahi duk wani wanda yake kiran ka ka zo ka kama wata hanya sabanin abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo da shi ka sani yana tsura ka kan hatsari hatsari ne mafi girma malumai suna da suke cewa ba hatsarin da yake hatsari irin hatsari kan addini ba muguwar wasa irin wasa da addinin mutum wanda kai baka san wani lokaci za ka mutuwa ba ba gaira ta dan tsafka ne in mutu suka kun mala'ikan mutuwa yi gaba da kai ko ko ba haka nan da ba shi yasa bahaushe ya ce wasa ta yi wasa amma ban da shi ka roƙo miji ko eh duk wasa da za a yi ka kyalin mata da miji ai ko ba haka nan ba amma ban da taɓa mi ban da samu ka uwan miji to shi yasa kaga malumai sun dage kwarai kan gargadin al'umma sun su kuskura su saba ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kama hadisin da Imam Bukhari ya rawaito annabi yake cewa man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd annabi shi duk wanda ya kirkiro wani abu wanda mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mu karantar da shi ba me za a mishi me za a mishi kunyar da za a tsira mai kayan shi kunyar da ko muku yarda ba to ke ne yanzu kunyar da duk mai gida a wahalar banza yake a har da aga da ake ta sarka uku jin salatin fati da ake wahalar banza yake to a da sallah wani mai sallah mai juyi ke salati sha ɗaya ga annaba haidara wahalar banza ake koko kai a wani tsoron ke ce eh to kuma kana shaka akwai matsala eh in kana shaka da akwai matsala ban shakka duk wani abu wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bai karantar da shi ba ko ne ne ko ni can shi da kai kake gani wallahi fata ne muna fahimta ko mun san wannan abin da kake gani wallahi fata ne sannan wannan hanyar da ka kama kamar yadda ya tabbata asali na abdullahi bin mas'ud wani mutane sun taru cikin masallaci suka zo ana taraba wasu da shirai ana yi ko da abdullahi bin mas'ud ya zo ce kai lallai kam in dai ba kuna kan wata shiriya ba wanda ta fita manzon Allah ko kuna kan fata ne kun ga duk dan bid'a cikin juna zaɓaɗai ko yana kan shirya da ta hita manzan Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko kuma yana kan ɓaci haka ne kuma haka nan bane ba to ai shi da kai shi ya san kan me da kuma haka ba ba sai mun ga yau shi ba take yi dan bida a take yi duk mai bid'a duk mai bid'a ko dai yana kallon ya ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fahimta addini ne shi yasa annabi bai tsaya koya ma mutane ba a tsaya mutum ya mutu a yi addu'a arba'in a yi ta sati a yi ta kwana uku a yi ta shekara ko in an ba a yi ruwa ka tara mutane a zuwa a yi zanen suna ha ko kuma in ranar murna aiwa annabi ta zo a tara mutane a yi maulidi a yi na zaune kuma a yi na zagaye suna fahimta ko kuma a sace wando ko a bari mu duka in kana kallon wannan matsala ko da ke da kai sabani manahiki mutane ba su so ana ne wallahi mu muna kishin sunna ne muna jin sakaici ne kwarai a ce ga maganar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani fara albarka wanda ya zo ya ce in ma ka bar maganar manzo Allah ka kama tashi tayi wallahi kayya take zubbi wallahi kayya take har abada kuma wallahi wannan kimar da kake nema ba za ka taba samun ta ba ai wannan bayanin ma da kake kimar ka tana farkari baka sani ba dan duk wanda ya san darajar manzo Allah ba za ka taba ga ya min kishiya abun manzo Allah ba ya amsa sai dai kishi mahaukaci da wanda haukan shi wanda ɗan wuni ne shi kallon mutane kallon da suke wallahi tallahi wanda ɗan wuni da ɗan bida nesa ba kusa ba yawa malam nesa ba kusa ya ba a aiki ko mutane a jiya ta can kuma ko ba a karan ba amma wallahi da ka mutu kana bida wanda ka mutu kana shaye-shaye ina da sauki kun san me ya matsalar bid'a imamu malik sun cewa duk wanda yake kallon akwai bid'a da kyau a cikin addini yana tuhumu manzo Allah da ya ci amana ba ya koya ce ai wannan karatu an ce mallam karatu ya fara daɗi an fara fata ko a ci gaba a bari a bar fata ko an ka san mutane kuwa so yake in ya zo karatu ka gaya mai abin da za a yi ta gariya ko in an tashi da karatun shi karan kan shi a'a ai malam shi ya saka shi dole sahabbai za a san ko aya ta yi sahabi ya yi ɗauki kwanakai da yi mai da shi wace lahiya ce ai ya shiga uku ya lalace ayar can da shi take ko ba ta zama ne ba yan kuma yanzu da ka zo a bi kaga an yi magana aske yau da kana aske naka ko kaga an yi magana sake wanzu kana sake naka sai ka ce wai shi ma na mun duk tare da muke shi da kara to kai yanzu mu tabbar sunna kai mu ba kara uban waye kai waye aiko ka kawai in baka shi da zama baka tashi ka tsayyarka samun masu gannan da yadda aka yi kawo ko aka nan bane ka yi rawar ba ko yau mutane ke ba wallahi akwai takeici wallahi akwai takeici Allah ya azurta mu da ruku da sunna Allah subhanahu wa ta'ala ya raba mu da san rai muna fahimta ko to kaga annabi tsarare yake dukkanin gida a fata shi dukkan duk wanda zai zama ya ce ma a'a ai akwai hasana akwai sai a duka sanya shi ba wata bid'a hasana duk wanda ya ce akwai bid'a hasana ya saba ma nassin hadisi ya saba ma wancan kulliya wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi bayani da cewa kullu bid'atin dalala dukkanin bid'a fata shi muna fahimta ko yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya gargaɗi mutane dangance da bid'a da ɗan bid'a lokacin da ya karanta wannan aya wallazi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutashabihat fa amma alladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a alfitnati wa ibtigha'a ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah sai ce cewa فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه duk wanda kuka ga yana bin ayoyi masu shubuha ya zo ce to nan an ce kaza nan an ce kaza to wannan hadisin duka ya zo so yake dai sai ya kawo san ran shi ha me za a yi sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa ulaika alladhina sallallahu fazaru wannan su ne mutanen da Allah ya ce ku je su kai da kyau ko baka ji ba a duk dan gida a gudun shi ake ba a zama tare da shi sai yake cewa ya ci gaba da cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi ne saukar da wannan alkur'ani daga cikinsa akwai suratul fatiha sannan wasu ayoyin wanda suke mutashabihai wanda suka yi imani da Allah su suke yi gaba ɗaya amma wanda cikin zuciyarsa akwai zai akwai bid'a wanda cikin zuciyarsa ke da kwai san rai dukkanin abun masu shigohin nan ba don komi ba sai don zibi sai don suna nihin fitina ku kawo tashi a hankali don rudani a tsakanin mutane su sa a yi ta a yi ta kashe kashe a yi ta zage zage muna fahimta su sa bala'o'i su yi ta sauka cikin al'umma shi ne shi aifa an mallabi na fi kulubin zainu fa yattabi'una ma tashabaha min hubtila'al fitina ko ba haka nan bane ba shi yasa an gida a fitinannun mutane ne wallahi kaga an gida da suke kallo ai ba za ka taɓa samun wani ɗan bid'a ba ko wani wanda ke bai irin wannan shigohin ha to sai ka samu duk inda ya ga aya yana ɗaukar inda ke da kai shubuha ko ba haka nan bane in hadisi ne sai ya nemi wurin da ke da kai shubuha in wata magana ce ta wani malamin sunna sai ya nemi inda ke da kai shubuha dan ya mallake kawai ya kasar da mutane kan wannan abu yau yanzu misali ba karatu bane muke na awa guda yanzu sai a nemi wani wuri inda aka samu misali kamar su ce gwai ko minti guda ma to yanzu dan bida sai ya ɗauki wannan shi ba sai ke kika ji abin da yake kewa ko ba haka suke yi ba a haka suke ɗaukar hatta karatu sukan malaman kunna suna yi to wannan al'amari ne wanda yake tabbatacce sun canza har yanzu haka ɗan bida suke bi suna sabkani daga kan manhaji na ahalin sunna suna ɗaukar manhaji na wuce gona da iri domin ya ta shigohi da kuma ya ta fitina a cikin al'umma Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya azalta mu da ruku da abin da sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suke akai da kuma kauce ma duk wata bid'a da kuma sarrai sai imam Muhammad bin Hanbal ya ci gaba da cewa kullu bid'atun sahihah dalala dukkanin fa bid'a baki ɗayan ta fata ce kamar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa iyyakum wa muhdathatul umur fa inna kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi nar idan duka bid'a karamar bid'a da babba duka fata ce muna fahimta bid'a ko jahiliya ce tana kai ka wutar jahannama balle mai girma wanda za ta iya kai ka zuwa ga kafirci ko kuma zuwa ga shakka dangance da nasoshi na alkur'ani da kuma nasoshi na sunna annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malumai sun san tabna sun ce yana daga cikin muhimmancin gargaɗi da ake yi wa mutane zuwa ga bid'a shi ne irin yadda annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi kalla kutubatul haja ai yan ne ke ga kai fa inna kullu mawdu'atin bid'a ko to alal aƙalla za ka iya cewa kafir da jiko san ko kusan san kusan annan Muhammad sallallahu alaihi yana magana na kuka da kuka wato haja ne suna fahimta ta ga ranar bari sai za a magana sai an ce fa inna kullu muddatun bid'a wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin sunna ko ba haka nan bane ba to mu yanzu nan kai na mu kika ce ba mu da aiki sai magana bid'a ba mu da aiki sai magana shirka ko ba haka nan bane a Allah ya samu cika da imani kaga annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana ma al'umma shi gargadi kan wannan sannan zaki ga wasu daga cikin shedanu kaji suna kalkata bid'a har zuwa kashi biyar ko hmm kace a ai cikin bid'a amma akwai wajibat akwai makaruhiya akwai muharrama duka suna zuwa su kawo wasu da wanda kuma babu wani dalili na alqur'ani ko kuma na sunna annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tabbatatu akan wannan abubuwa kawai dai suna yi ne dan nijar sarar ɗaya daga jin maganganun da ɗan bid'a suke yi kai da kanka ka san wata magana ba magana hankali ba ce ba kowa haka nan bane kamar yadda wanda da cikin shi yake cewa duk wani masoyin shi Ibrahim ma hukaci da haka Alhaji Ali ce ce kuma haka ba ki ba za ka taɓa samun masoyin shi Ibrahim mai hankali ba haka yake kuma haka yake ba haka yake a wani yanzu da mu ne muka ce mahaukata ne kaga da aikan jima kuma aka nan batu a nan ya ji shi yake yake sannan duk wani san tijariya da gida mutu bakin ciki guda ne ya kashe shi ne har ya mutu mai sama ya shoye baya yake shi ma abin da zai kashe shi kenan to Allah ya raka saki gona ko kuma haka ban bane Musa ba abin da ya hada mu da shi ba je mu nemi waye ba sabida ni mu a wurin mu addini kawai shi ne riko da abin da sahaba annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam suke akai duk abin da sahabbai duk abin da ya saba ma wannan muna ji na su to mu ba mu tare da shi dan wannan yan bid'a da kuke kallo in ba an tashi ce kansu ba wallahi sun yi shiri na hallakar da wannan al'umma za mu zo mu yi daga cikin tasirin zama da ke da sai yan bid'a kai ma a halin sunna in dai kana ma'amala da yan bid'a a ka cika ma'amala da su ko wallahi za ka waye gari in ba ka zama da cikin su ba to za ka rinka yi musu tara irin tare da ta wuce kima mun gane a ai dai kowa ya san maganganun da suke yi da dama kafirci ne kuma haka nan bane ba to amma yanzu lokacin da ke so ka bayyana da kafirci su ce ake ka cika zabi kana kafirtar da zuwa kana kafirtar da musulmai kuma kai baka ambaci sunan kowa ba kace arne ne sai dai ka ce aiki kaza ka wuce ne kuma haka nan bane ba a yan gida a lokacin nan suke ta cewa ai suka biyu gamba suna ta kai mutane wuta wata rana ya tsula mun bari shi a gaya mai sunan mutum guda da suka ce yana wuta wa za ka cewa an ta wuta mu a kila mu ahali suna ba mu cewa wani na wuta wani na aljanna ko ba haka nan bane ba saboda wuta da aljanna na Allah ne ko amma duk wanda ya mutu akan kaza to Allah ya ce makon mashi kaza shi ne aikin mu kawai to kuma dole ko umayen mu suka mutu akan wannan ba yadda zan kai ya ko kuma aka nan bane ba sai dai mu mu fatan kan mu mutu akan wannan kai kana ji wurin ya yi shiru gum kamar an dauke wuta mala ha ko a tashi haka nan dai Allah ka samu cikiya da imani Allah ya raba mu da bid'a da duk dangogin ta baki daya dan uwa bid'a tana da hatsari kwarai wanda in mutum yayi ta kace wala za ta raba shi da addini gaba daya gaba daya addini za ta raba ka da shi dan duk inda kaga bid'a to ta zo tana kishiyar ta sunna ne duk inda kaga bid'a to sai ta koyo wani abu wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karanta ko ya tabbatar yanzu ka diba in aka sallame sallar addu'o'in nan da ake yi muna fahimta ko wani ya ci shinkawa ya kushe biyu ya biyu ya ce ma kai kaza biyu ya ce ma kai kaza a lokacin daga annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya aiko shi yana gaya wa mutane cewa in kun ta ana sallame sallah ga abin da za ku yi ko ha to shi kuma wancan ya je ya ce ku yi kaza da Allah wancan tana wada da sunna ko ba ta wada da sunna amma kamar ka iya an binne mutum akwai abin da annabi ya karanta a aiko shi a ko babu akwai ko a bid'a suna bari ayi suna bari ayi ba su bari ko haka za ka samu duk inda ka zo duk inda ka zo ita dai burin ta ya za a yi ta bige karatun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to mu kuma ba wanda ke da kima a ilimin irin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi yasa duk abin da zai taba addini shi to mu kuma muna shirye da mu fada da shi ko ma menene ta inda ƙarin ya ƙare kawai abin da muke roƙo Allah ya karɓa mana kuma ya tabbatar da mu ya ba mu ikon yi da shi ba don mu burge wani ba ko don wani ya ji haushin a mu duka wasan mu shine mu taru mu shiga aljanna ba ke ɗaya Allah ya kai mu amma dai ka sani in kana bid'a ko kana shirka aljanna nan ba zai yi wahala ka shige ta Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu sai Imam Ahmad bin Hanbal ya ci gaba da cewa ومن أصول السنة عندنا يرى رجل الدين أولهم شيء أي ترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء شيء بل جاهلية أتكين الدين دكما زما tare da ‘yan bid'a ko kuma masu tsari. Muna fahimta, to ka yi mamar da ba tare da suke kenan. Su ba su zama da ‘yan bid'a ko wanda suke tsari ko wanda suke izgiri da addini ko su zama su yi ta jayayya da kai ta addini kawai ba fahimta kake so ba a muna fahimta saboda ni saboda wannan abu in kai wasa kai da kanka zai tallaka cikin hallaka ga baki daya musulunci bai karantar da mu yawan jayayya ba kuma musulunci bai karantar da mu da mutsami ta tattaunawa ba kan addini sai inda ke da kwai fa'ida duk inda kaga akwai fa'ida ko kaga wani ya zo yana neman gaskiya a sai ka zamna ka karantar da shi ka yi mishi bayani kamar da Allah ya ta wa jami'un billati ya ahsan ko ka tsaya ka tattaunawa ka tattauna da su tattaunawa mai kyautatawa kamar yadda eh mala albani in ba na manta bin ce sun yi wa'azi wani wuri suka ce a cikin jawabin ma'ani an ce salatul fati ta ji alqur'ani ko dubu shidda a wani ruwaya ko ɗari shidda shehu tijani ya ce ya zo manzo Allah ido da ido wani gaci da malami ya ce ai ƙarya ake yi. yana ta kuka ya ce za a ci mutuncin addini ai shi yana da jawahir ma'ani ya ce ko da yake ya je ya ɗauko nashi ko da ya ɗauko nashi aka buɗa aka haska mai aka gwada min karatun sai kuma yana cewa Allah ya isa Allah ya isa mutanen nan sun ta amanar ashe ba su san haka abin yake ba mun gane to ashe ka ga wannan gaskiya yake ne ba kuma haka nan ba to amma yanzu irin wa'annan wanda su sai ya ga sun yi nutsu cikin hallakai wannan yanzu kamar su awal fasari sun zanayi muna fahimta su matsari su tayar rubuci a su matakai su ga sunan dai barkatai wannan yanzu ka ce ka zo ka yi mukabala da su kan bi kan su fahimci addinin koko ai su wannan su riga sun gama yanke shawara inda suka kama ko kuma haka yan bane ba kiri kiri mutum ya so ce salatul fati ya yi salatul annabi to wani dalili ne ka ce ne ma su gama ni zan ka gama yarda koko ai wannan ce da shi ne kun bi kuma wani ya ne yanzu irin tahir bauchi da zai yi ko ya ce tijaniya manzon Allah ya sanda da ya sanda shi wani tijani ya bashi ita ido da ido ba shi kwana ba to da Allah me za ka ga mai ya rawar ya je ya san manzon Allah ya mutu tun tun tun shekara goma bayan hijira ko a sannan ya yarda shi wani tijani da goma sai wani shekara hijira dubu ɗaya da ɗari biyu da wani abu a to kuma aka haɗu to wannan to a hankalce wani dalili za ka bashi wannan zanen da ke cewa ana ganin Allah ido da ido wani dalili za ka bashi kan kan kan ana ganin annabi ido da ido idan ka ce mashi so amma irin wanda suke neman gaskiya wannan sai ka ɓata lokacin ka wurin kwatanta musu menene hakikanin addini mutumin da za ka ce mishi carbi ba karatun manzo Allah bane bai ce ba na an je ai yake to za ka ce mishi ko kuma haka nan bane ba mutumin da za ka ce masa salatul fati ba karatun manzo Allah bane bai ce haka muka ga da uwaye da to za ai shi a rubuta shi kwaye da kakanni ne ko ko ni za ka ka nuna mai da ga inda sakon yi to ko to yayi wace shi ne naka da ce ka fahimta abin da ke kanka shi ne da mun fa zan kirfa inda zai kira kan kwallo ne ko ba haka nan bane ba to me san gaskiya shi ake tsaya aka sanna da shi amma yanzu irin wa'annan mutanen da na ba da misali da a irin yanzu masar kaduna nan Allahu akbar ko ba da Allah yanzu wannan menene za ka kwatanta mai addini shi fa yanzu ya ce wai in ka hinka zuwa shi da kwana uku manzan Allah yake ga mai ba kana nan sahi da abin da ka zo da shi to me za ka ma wannan koko kuma yanzu in kace wannan magana ka hulci ce sai a shekara ka hausa musulmai ko a wani haske ba ake saukowa daga can yana saukowa cikin masallaci su koko shi ke nan kaga a yi mazalar ma ɗan aiki ne a wani shi irin su shi a rubutu ko masu cewa su sallar da suka yi ma maza Allah bai yi ta ba irin masu ce masu je ka yi iskancin da za ka yi addini in aka zo ka ce ma Allah su suka ce kai irin masu cewa suna yin motsin kudura Allah irin masu cewa Allah ma da su yake shawara su da Allah nan za ka yi amma yanzu in ka san da uwayen mu da ƙauye sai ka zauna ka tsaya ka kwatanta musu ka fahimtar da su addini saboda suwa suwa a musu shigo shigo ba zai ake musu ko yaudara su aka yi aka gaya musu abin da ba haka nan da Allah duka wannan magana da nagari akwai magana da nayi ƙarya ai bidiyoyin suna nan Allah ya tsare mu mu na mu imanin su kuma in suna shiwa Allah shirye da su makaru ya ce ha malamin shi yana sauke alkur'ani a ƙasa da labun awa kuma mukabbara a kai ana ganin wata falala shi ko? a? amma yanzu yin mutum ya ce ma ya yi nisan a wata ɗaya cewa za ka yi shi wannan gidan mahaukakan ma a kai shi na duniya baki ɗaya saboda haukan shi ya wuce oba ko kuma haka da bane ba to amma yanzu an ce ya ce lokaci ɗaya yana karatu yana koyi karatu ko to duka kuma ka ga yanzu wasu daga cikin malaman sunna ba sun kuma sun haɗa kai da su ba ko kuma haka nan bane ba ana kallon duka sabanin fahimta ne a wuce kuri kirista ma sabanin fahimta ne ga ga shehu masu suka kuma ko a to me ya bambancin su amma duk mutumin da ke neman jayayya a cikin addini ko kawai sa a tada hukuma ko wannan mu ahalin sunna bai daga cikin tsarin wanda za mu tsaya mu bata ma kanmu lokaci a shi ɗaya daga cikin magabata yake cewa mai hikima bai magana sai inda magana ta dace a yi ta muna fahimta ai bai sa abu sai wurin abu wanda kawai shi gurin shi ya zo da a yi ta shi buhari a yi ta rarrabe to wannan ba mu bukata kuma ya saba mana yin ahli sunna a zo a yi ta a zo a yi ta shi sai ku cika abin da bai da wani fa'ida kamar yadda kuma za ka samu akwai wanda ahli sunna su ma yanzu abin da ke kenan ko ba haka akai abin da bai ma kamata a ta a yi ta jariya kai shi ba ko kuma sai a ta a yi ta jariya kai shi to Allah ya tsare sai ke cewa da kuma zama tare da yan bid'a ko kuma masu tsare ko shi ne shakarabi yake cewa zama da su yana da tasiri kan samun zuciyar mutum guba ko kuma tsatsa yake cewa wa kasirun minan nas yaftaruna bima indahum yace zuwa daga cikin mutane suna rutuwa daga abin da ke da kai wurin su lami yace min ma'arifa na su ce suna da ilimi ko wa indahum zaka ko suna da wani kaihin basira ko suna da wani hikima wa yukhalifuna ahlul bid'ah wa yu'ashirunahum sai su yi ta ma'amala da ‘yan bida'a su yi ta cutejeniya da su a kawai ce su waye gari kuma su da sun tsinci kansu kai ya kawo da sai balala sai su haɗa cikin wannan bata kawai muna fahimta sai yake cewa haza shay'un malmus kar wannan ba wani abu bane ba gashi nan abu ne ana gani in dai ka ci gaba da zama da ‘yan bida'a muna fahimta ko wallahi sai ka waye gari akwai maganar da kana jin kunya ka daga ka ce manzo Allah ya yi ta sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka ne ko ba aka yi mana ba a yanzu akwai inda hukun musulmi da in kai ce maulidi ba addini ba yana kallon to malam kuma soyayya annabi ko ba ga nan wani yanzu irin malamin nan dole dole kalibi din nan ko ba aka yi mana ai kun san shi ko to ji ka ba shi da da suna aika ga inda ya koma ko kuma haka nan bane ba yanzu shi da kiyo sun ma duka lahiya launin ba to haka ne in ka shiga wasu ai annan muhammad salam ya karantar da mu irin tasirin abu tayi da take da tasiri in kana da abinci dan bid'a yanzu a ce ya a kono wanda gagajen ka gagajen shi dan bid'a ne ana ta bayanin nan kana kallon ha abin nan kawai akwai tsanani ko kuma akwai wani abu makamancin haka ko ba haka nan bane ba dan kallon da kike ko an kai da shi lahiya launi ko amma kuma ka manta shi da maza Allah ba lahiya lau bane ba da azumi ke nan abin shi yana cewa wai hatta annabi Isa in zai zo zai zo ne da siffar shehu Ibrahim bambanta annabi Isa da shehu Ibrahim shi ne wai shehu Ibrahim ya yi san manzo Allah saman kan yadda annabi Isa ke san shehu Ibrahim domin wannan magana a wurin ba addini ce ana bukatar ka kawo lissi ko ba haka lamba da to amma shehu ne magana a ana tambaye da yi ne su a wurin a to ce nisa gani sai ke cewa kamar da ya kawo magana na ibn babba yake cewa arafna una kan yace mun san da yawa daga cikin mutane kamun su guna wa yal'anuna ahlul bid'ah yace suna zagi suna cire ma yan bid'a a ajabu su suka zauna da su wa ashabu suka yi cuɗanya suka yi mu'amala da su fa asbahu minhum sai suka wayi gari su ma suka zama da yan bid'a a to ba kaji akwai inda an ce da bid'a ko sallama ba ke mishi ba a a haka da kuma haka da bane to balle ka zauna da shi to balle a zama yan bid'a ta ha ha ala dai yara na ko wane ne na ji ko da ku jami ne ko wane ne ki daga alamai an bida a kwarin kudin sadakin ka su haɗe ko da tausayi da ku jami ne ko ya ce daga alamai an bida a kwanta kudin sadakin su haɗe a wani ya ce an yi ma na harkar nan ko da ba a ba da bida balle ka alamuta da zama a matsayin mata ko ta yi mai amfaninta ɗan bida ne wani fage da abin na go? a a asirin zira ma akwai mata da suna ne ai sai kada ga wani sabon abu da usar biyaya a ce yi yi yi a ba ma zan ina duk sai kayi da ake saurara mu haka ake nan nan haka ake to ya za a yi tun da yana zuwa ne a bisa wuce an ga ake ko? hmm arba mara ke duk bar shi iya kuma jin sun da zai zo eh sai ka ga alma wanda kake kallon yaya ne sai ka jana to ya za a yi abin ne sai da a yi ta lallabawa ko? to fi da muke jira ka ba mu misali akwai yanki ko? to kunga ibn babba yake cewa mun san da yawa daga cikin mutane wanda suke zagin yan bid'a suke kira muku albarka da suka cika ma'amala da su sai suka wayi gari suka zama da daga cikin su kai yanzu da ka almo yan bid'a ba kana almo mata yan bid'a to ka shirya zama yan bid'a a ni yanzu misali in turki na dan bid'a ne ɗaya ke nan bayan da kusa kuma haka nan bane ba sannan akwai maganganun da in ka ji a ke hin ta dawo gida ko ko ko ba haka nan bane ba sannan kai da kanka kana kanin wata magana kana kallon ko kan wata je ka dawo haka da kuma haka nan bane ba sannan da kashi da kaso ɗanka sai ya tasirantu da wasu abubuwa da guda. Haka da kuma haka nan bane zai yi can kuma zai yi ba. Yana dawa gidan shi sai kaga Allah ta mai wata raya maganin hakuri ko? Ko ko ka gani shi da wani dare ga kafa a ce maganin mani ne. Mana lawiya. To ku yi mu ahalu sunne yana ciki. Aikin karanci mace ahalu sunna sai dai masu turu bari ka ga in ana biki gidansu don za ka gane wace ke ta za ka ga ta shaɓa mai ka ofta hito tana raba ma maza lemu ko bulo shakko ce a haɗuta na ce cika yau lawanan su hada na yana raya raya to a yi biki ake gidansu halake haka take ne ko ko ranar ba a mutuwa a aura mai ai ɗaya daga cikin magabata ce duk wanda ya ɗauki ɗiye shi ya ba ɗan gida a to ya kashe ta ka kashe kana ba ɗan gida iya ka ka kashe ta ke da ke alma ɗan gida ba wani ke wata mace da miji ba min za ki da shi mutumin da yake kallon manzo Allah ya ci amana Allah ya koyi addini min za ki da wannan mutumin in alma wa ɗan gida ya ta a ha ba malam aiko insha Allah ko mutuwa za ni sai na yi wasiya in dai dan bida ya yi ko alman tiyata ka ba shi Allah ya sabu wanda ya bashi shari'a ne shi ran ya hula hira gaba Allah bi ya yi shi dan bida zan ba to ni an yi amanin karatu da muka bata rayuwar mu na yin kenan ko ko ba haka dan bane ba ai kwanda in ba a halin sunna ko da kyauta ko in ba ya bashi kage da ce a halin sunna suna yin bayyunan su kaza kuma ai da ba haka ba kuma aka nan bane kuma za ka samu in ka je neman auren gidan nasu sai ake ce ai wata bid'a ko hankali malamin na cewa to ai wata sunna na gaba da wata ƙarya take wallahi duka sunna igari sunna in dai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai kai wanda kake iyawa ko ba haka ban bane ba duk sunnar da ta sarru gaban ka ta haka ce kai ta ya Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmil akhir ko ba haka nan bane ba in kun tashi a ku nemi ahalin sunna in san samu ne ma ku je sunnan wanda suke da gaske irin wanda ake ce ma masu zani ko gane a kai sanan karatu dai gam a ayya gam ne ko ban ji ba ai yana daga cikin yana daga cikin yaudarar da wa'ansu mu suke yau ni na san wa'ansu wanda ba a halin sunna bane ba wallahi jikai ko kai ne shugaban kasar Nijar wallahi in kai je nema a gidan su ba su baka kuma kiri kiri za su yi tawa su gaya masu ce kai ba nasu bane ba wallahi amma fasiyar ku maza suna fita waje ta albu wasu mata yau ai ina ka albu ki sai abin da ko ba haka nan bane ba kin isa duk sunna kike bayyana ta ha kina shiga gidan zaki ki karo da wani hoto dole ki duka a nuna miki ke fa nan ki ga ki ko ba haka nan bane ba shi ne daga cikin su wani shi nema an yi gidan wani ɗaya daga cikin malamanmu yake ina iri irin historiya mu shi shi shi shi ne shi ne ba ya ba ku shi ne shi amma yanzu da da wannan wannan ne ne yanzu ne yanzu nan wannan kuma da rabu wannan wannan a kaza ta ai ba ku mu dike tsakanin fahimta shi ana da ko ba kan wani amma ana rabu ko ba ta ba a sai ba sai kun da gaske kuma ba ku gane wani abu ba har in ba ku tashi kuka yi riko da wannan sunan da gaske ba kuka aikata ta za a wayi gari a yi ta cin ku da yanci can da suna ƙayyata sai ahli sunna haɗa kansu suka yi ko siyayya ba ta wani ɗan bid'a ga shago ahli sunna ga ɗan bid'a in je ka ce yi ba gobe ka ce yi ka ce wurin wajifa Allah kiyaye ko ba ta nan bane ba ka ci yi ba ka ce shari'i ka ci riba ka ba da gudun bawar maulidi da kudin a ina ko siyayya za ka yi in sai in ya zama dole ne larura ce abin ka sai wurin ɗan bida kai mutum kawai a ina yake daɗi kana gwani a sha'awa mana shi kenan ko ni wannan ai kabilanci to wannan shi ne irin kabilancin da ake so kai duk kowane kabilanci haramun ruwan gane halak wani kabilanci shi ne alwala wal bara soyayya ta dan uwan ka ahlus sunna kiyayya da duk wani wanda ba ahlus sunna ba a tsaya na wurin ko? a ina za a ci gaba ka Allah ya samu sha da imani to kun gani sai yake cewa malam ce a kowane zamani akwai irin wannan in dai mutum ya cika ma'amala da yan bid'a to zai tsinci kansu zai tsinci kanshi cikin wanda zai mutu kara ko kuma ya zama da cikin sai ke cewa wa qadin wa qadin taraba adun nas bi anfusihim min kibarun nas ce biya da cikin mutane sun rudu da girman su ko karu fi hawa da sai suka fada cikin wannan bid'a ta su mala asku shari yawa daga haka zaka samu kimani ce babban abin takaicin ma shine yace ba mu tsama da sunan yace wala nuri an sanya ba mu san buge mu ce malam wani malam wani malam wani mu malam ba mu san buge duk akwai wọ́n gẹ́ ọmọ kajika a gẹ́ ìlú kejì àtọ́ máa lẹ́mù kejì gájíkà yìí sai ke cewa amma hum ma'arufu da inna tullabu ilmi sai ce amma sai dai ɗaliban ilimin su ba ɗaliban ilimi su san su ko kai in ɗalibin ilimi ne ka san wancan ahalin suna ne wancan ɗan shiwa ne wancan ahalin suna ne wancan ɗan sarrai ne wancan ahalin suna ne wancan ɗan yaudara ne ko ba haka ba ayin suna gaya masu nan ko mutum ya karanto hadisi ya tsaya na ta zigzag mala albani ce kai mu zama ɗan jisko mu zama da ɗan iska yake wallahi ya ce mana da mukamin sunna mu ƙin sarari yau mai shan sigari sai ya kunna gaban kowa bai jin kunya ko ba haka nan bane ba sai ka ce sunna kake bi munafiki kana sakwa na kwale ka kasa aiki da sunna ko dan iska ya aikata iskin shi ya mori ko ba haka nan bane ba yau sai ka gani wani sai kama mace wuce da ta saman ciki ko ya rungume ta babu komi saboda ni shi ya yarda da abin da yake haka nan kai sai kai da kake bin sunna ka kasa bayyana sunnar ka ka kasa ɗaga wandan ka ka kasa ake ce ka ka kasa bari gemun ka a ko ba da Allah yanzu yau bi saka gani in mutum mai shan shi ka wani hoto ma zai tura saman sati ko ba haka nan ba ne mai ce ga sabon tafiya ko me yake yi tsalle yake yi mana kai ma ka shigo sai kai kana koyi da wanda yi kuma da duniya amma kana kyamar ka bayyana naka duk inda ka ga dan banza ya tashi ko na kwarai ke kwana ko ba haka nan bane ba to shi yasa mun za mu yi ta bayyanar da bid'a da illolinta da shirka da illolinta insha Allah ta'ala har zuwa abin da ya mana saura mu ma muna roƙo Allah ya raba mu da kaucewa da zamewa da abin wallahi akwai shan ciki da dama yanzu yana da cikin abin da ɗan nan suke in suka bi ka suka bi ka suka lallace ka kai in tsarin su ko sai su kullu ma wuta ko ta hanya sai su haɗa ta da wata sai ta kashe ma murya wallahi in ba ta wace ni ya shige kin ko in shige ta ma shi ko ba ta bane ba a to na ƙarshe dai abu za su yi ma ko su saka aikata wani mugun abu tare da ita ta yadda ta yake sarrar a hannunsu irin yadda yahudawa suke yi daga ka kara magana ta bida su ce wallahi za su hiddo bidiyar da ta fallasa ka haka da kuma aka nama ne ba to cikin ta zoma da sauki shi ne ka arme ta ta zoma da sauki kenan amma in ba ta zoma da sauki ba za ka je ka yi ko da shi rashin mara kyau da ita ita kwantara ta ce tana nan tana a risirin duk abin da take yi sai kuma kana kallon da ke yake ita sai kwatsam ka ji an turo ma to yaya kana da jari to da haka maruma mai juna a fili ko kuma haka nan bane ba ba ku so wannan makin sun ba ko ko kuma su ma shigo shigo ba jini akan aikinka ki ce ko ka ɗaga mana ƙafa ko kuma yanzu Allah ya ba mu dama da muna iya sa mai gidan ke kore ka daga aiki. Kwarai da gaske ko kuma in aikin gwamnati ne suna da hanyar da za su yi ma'aikoci da za a korar ka. Kwarai da gaske. Shi yasa ku tashi ku nemi sana'a kan ku dogara da duk wani aiki da kuke inda za ka dawo ko? Allah ya samu shi da imani. to sai malami ci gaba da yi muna bayanin cewa wani rufi ma a sahabi a hawa da kuma zama tare da wanda suke masu masu sarrai lokaci ya shawara muke nan shi yake cewa nan wurin akwai hujja a cikin alkur'ani akan wannan ne hujja sai ke cewa Allah yake cewa idza ra'aita alladhina yaquluna fi ayatina fa'ridhum fa'rid anhum ko Allah yake ha in kaga wanda suke shigo shigo ba zai cikin ayoyin mu Allah yake karamu da su kakka tsaya tare da su ka kauda kai daga wurin wannan mutanen banzan hatta ya kudu fi hadisi da zai yi har sai sun kama wata hira wadda ba ta da alaƙa da cin mutuncin addinin ka ko ba haka nan bane wani cin mutuncin addinin ke wuce a ce ga shi manzon Allah ce sai ake amma akwai sabani a su shehuwa da su shehuwa da sun ce kuma aka yi haka ne ko ba haka nan bane ba wani cin mutuncin addini ya wuce ka manzon Allah ya karantar da abu ido da ido a wani ya ce wai shi ya haddashi ta mawarki ya ba shi wani sako da ya kora wannan da ido da ido kuma yanzu ka zama tare da wannan mutumin kuma ka ce kai ne hankali ne ana gane karatun koko yake cewa fala taqud ma'ahu dan haka kada ka kuskura ka zauna tare da ni tare da wannan ɗan bid'a saboda su ne suke yi suna shigo shigo ba gari suna wuce gona da iri suna banna cikin alqur'ani suna banna cikin sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa yaquluna 'ala allahi bighairi ilmin suna kirkirar maganganu suna jingina su zuwa ga Allah suna jingina su zuwa ga manzon Allah ba tare da ilimi ba yanzu ka wannan magana da muka bada misali yanzu shau tijaniya ce manzon Allah yake ce mishi an tawalali haka da an so nawa ko uku ko to dan Allah wannan ba ƙarya ba ce aka jingina ga manzon Allah akwai wanda zai iya baka aya ko hadisi da ya nuna shau tijani dan manzon Allah ne a akwai akwai dalilin da za a baka kan salatu kai duka ba suna da yawa amma ka rasa wanne za ka kama wa ko ba haka nan bane ba har mutum ya ce zai tashi lahira da riga mai aljihu da yawa a Allah ya ce kowa zai tashi tuntun to suna gai shi ne malin su cewa farbi da su ka'imatun al-hudu fi diniga ita bid'a baki daya kawai an kirkire ta ne ginshikin ta tushen ta shi ne roga je addini shi ne shigo shigo ba zai a cikin ayoyin alkur'ani da hadisai na annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare ku in ce ta to kaga ta dalilin wannan bannan da yan gida suke ma addini ya zama na dole ka kaurace musu kada ka kuskura ka zauna tare da su kamar da Allah yake cewa fa idza ra'aita alladhina yattabi'una ma tashabaha minhu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa in kaga wanda wanda suke bin ayoyi masu shubha ko hadisai fa ra'aita alladhina tamallahu fadaru musuri wanda Allah yake in kun ga su ku kaurace musu kenan ka gani ba a ce ka zauna ni tare da su ba ko kamar da haka Allah akwai wani hadisi da aka rai wanda ya kamata mu karanta ina ji saboda lokaci za mu iya saurarawa nan har zuwa sati mai zawa idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai muna rai wanda amma akwai wasu wani asa wanda muna iya karanta shi ko da kuwa sauran ba mu samu damar karanta su ba saboda karatun namu yi gudu sati mai zawa sai mu ci gaban mu barna insha Allah sannan uwa bai dace mu zamna tare da yan bida ba kawai yan bida abu da ke tsakanin da su abin da ya haɗa mu da shi muna yi kowa ya kawo gaban shi kawai muna fahimta ba ka ji na malam gurin sun ga yake to malam mi zan kalla ga mutumin da bai yarda annan muhammad sallam ya cika aikan da Allah ya mishi ba ko ba haka nan bane ba yace to balle in daga kai in kalli wani wanda yake matsiya addini nan kuma yana magana da masu kallon balo ko ba haka ba kace mutumin da bai san annabin ka makiyin addinin ka kai za ka biyan kuɗi ma ka kalle shi kawa an dawo ko nan yanzu ka ji wani yayi tsin ko ba haka nan ba saboda ga maran dumudu Allah ya wani in ka gan shi cikin lamarin sai ka ji kunya wata kila ya an ba ka riska sa ya aljanna kana tunanin akwai shi suka yana gardabar siminti da suke siyanu da nan ai abin kunya ya kai abin kunya ni kullum abin da nake cewa wannan abin da kake haɗin da kyau ne kana hasan mutuwa ta tsara ka wannan wurin to kana da garanti kan tashi daga wannan wurin ka tsaya ka zunda ka tarbin jini kawai kana kallon wasu kasan banza mara amfani me amfani wannan lokacin da ka zauna ka kalla sai Allah ya tambaye ka shi tsakaninka da Allah me ka samu na amfani a zama da ke na kasar zanji min samfo nan gasuwa ko ba haka nan bane ba me ka amfana da shi ga ya mun amfanin duniya ko lahira banda asara an magidan za ka samu wani magidanci ya sa wannan sakasa cikin gidan shi na kallo shi da iyan shi har yana gardama da iyan shi wani lalace wannan shi ya sama da gurutun da ya zo kan kishi a addini sai ke cewa wai malam ban da lalacewa da asara aihuwa ce da asara ragon suna ce in haka yana aihuwa ɗan kallon ƙwallo yi ce alaƙa ka da shi to ku da kan kun san wannan mutanen makiyan mu ne makiya addini ko ba haka nan bane ba da Allah inda mutunci ko kayan su ya kamata mu rinka sai muna sawa ko ko kace mayu san kula ba kaza ko ta kula ba kaza inda da mutunci nan kuma in ka salla ku sa aiki ga dan ko ba haka nan bane ba yanzu an yi kasar da jini ta ana kallon balan sai an yi kuma sun duzura ana gazama kan balan wani ce a yi adalci wani ce ba a yi adalci ba ne na ka ciki a kuma a ayyukin ta shiga cikin da nan ka gaya musu mana ina wani haƙorin ce ce ya yi sun yi dalilin wannan wallahi wani wanda ya zauna ya wuta sigari shi ya ɗan mori don ya ɗan biya ba kai shi bukata koko kan ne kai soyayyar wani mashirmanci makiyin Allah makiyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam makiyin ka kai karan kanka dole sai mun ja muku gaskiya ko ba haka nan bane eh mu ja mu tuna yanzu aka gama kayan gida ana na na ko ba haka nan bane sai ma a duka kanka ba shi ne karatu wallahi ka gane kawai ka tuba ka ɗaukan ma Allah alƙawari Allah tun da dai wannan shashankin ba ka san shi ba ka yarda da shi ba Allah na tuba Allah ka yaye mun wannan dalila shi kenan kawai a ci gaba da sabda da ka ji an fara hayaniya ka fara uzu billahi min shaitan rajim ka dauko qur'ani ka karanta ko kuma in ka ji shaitan za ka wata ka ce mana rawu ko da rukiya da Allah dan na ji wasu abubuwa suna fasaffa shi kenan ba amma ga ihu kai yanzu ka kaddara kai wele innan mala'ikan mutuwa ya zare ma da kan Allah ne zaka ce ma Allah tsakani da Allah ka mutu kan son wani wanda Allah ya haramta ma kan shi wannan ko da uwanku guda ubanku guda Allah ya haramta ma san shi saboda mulkin Allah ne mulkin manzo Allah ne mulkin addinin Allah ne matasa da ku ne wannan al'umma take kwance kun zo kun zalunci addini ku kuna soyayyar wasu wanda ba su kira na muku komai dan Allah yanzu wani shi yana can ya bi dare yana karatun shi kai kabu dare ka kalli balu kabu dare kana ga zama balu hal yasau ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun a a zo a hindu sai zai kace a harkar nan ba gaskiya kai ne gaskiya ne ai baka mata ma hanyar ta ba shi yasa ka san ciwon kanka duk abu ka auna in dai babu ribar duniya ko babu ribar lahira ka dinga kanka ciki za su zamna idan wayan zuba nan da ina kalla biye zan samu ciki sai in gani watakila sai in fasa da wani makusanci na ko ba haka ba ne ba za ka goyi aboki da aboki suna zani juna kan barowa wace asara ta yi wannan kai wani kai da kake taimako na ina taimaka ka kai musulmi ni musulmi bari ka gaba da kai saboda wani kattan banza wanda ba su ma san muna yi ba wasu san muna yi ka kira su ka ƙada musu ka ce kai kana cikin shikotar ko kallo ma ka ishe su su ne da riba kai baka da riba ko yau ka ɓata in ta samu za ka kalla ka ɓata legarka abin da Allah ya baka sai ya tambaye ka ko ba haka nan bane ba kai hatta ku wanda gwamnati ta tsare ne ma wannan shigar ta ta ku gidi sai Allah ya tambaye ta da kai da kaza idan ka kalla ko ba haka nan bane ba sai Allah ya tambaye ku kuma wallahi sai ku yi bayani sannan ga mu makwabta kuna tuka mu da ihu waye sai Allah ya mun hisabi ko ba haka ɗin bane ba wani ya ce mana in da ma da magana yan bida aka ci gaba da yi ko to kai haƙuri ban ma da in ba ta haushi ba sai dai na gaya ma don mu duka mu gyara ne kawai kawai abinda ba daidai ba ba daidai ba ne ba kuma kowane ne ke yi shi sai Allah ya tsare mu baki daya kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye da mu da ku duka muna fahimta mu ma ba sha ba muke mu ma akwai kalan layukan da muke ko ba haka ran ne ba sai dai ko mu muka zo saman kan kalan layukan da muke za mu ce laifi ne sai dai abin da muke fata Allah ya shirye da mu duka baki ɗaya ba mu ikon gyarawa ya kamata ku kuma su malam lokacin da aka zo ana kallon ba nan ku shirya wani ɗan kwamiti ku je za ku da siya ko wani na ji haka kan tafi ya zaga a daga wa'azi ce kanshi ai to dai ba ko ni ai duk cikin wa'azi ne gogo a ana sakakar duka zuka hada inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billah in ma ya kama sai ma kai da mayan ba kuloli ko ba ta ba saboda shedan ya sa na shake ma ka sa na ka ya ja ka ga ya ja ka ga ya ja ka ga Allah ya shirye da mu eh za mu saurara wa kuma ai ba ka san bai ba ko ban ji ba hukuncin musabaka wani ne hukuncin musabaka musabaka ba ta da asali cikin addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba ta da asali kuma ya mafi yawanci musabaka ce a yan gane ko a sabaka musabaka ba musabaka ba akwai intiri sai ta ji malamai sai to suna suna kira ga gwamnati tarin kasa musabaka ta kasa ai ba a daidai mu wani abu ko koko Allah ya samu shi da imani abin da muka karanta na dai Allah ya muna tarayya cikin lada kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana Allah muke roƙo shi da mu baki daya ya guna mu da gaskiya kuma ya ba mu ikon bin ya guna mu da ƙarya ya ba mu ikon kauce ba dukkanin mu nan muna da buƙatoci mabambanta muna da damoyi mabambanta Allah ka san mu ka san buƙatoci mu ka san damoyin mu ya Allah muna roƙonka ka yayi mana da abin da ke damu ya Allah muna roƙonka ka raba mu da talauci ya Allah ka raba mu da talauci ya Allah muna roƙonka ka raba mu da shirka ka raba mu da bid'a ya Allah muna roƙonka ka sa lokacin da zamu mutu a shine lokacin da yake kowane lokaci da muke da kusanci da kai ya Allah ka sa ƙarshen maganar mu na wannan duniya shine kalmar shahada ya Allah muna roƙonka ka kashe shirka ka shirye da masu yinsa ya Allah ka kashe bid'a kuma ka shirye da masu yinsa ya Allah ka yi zamana ga uwayenmu da malumanmu da sauran al'ummar musulmi baki daya wanda suke rayu kuma Allah ka sa su cika da imani ya Allah ka zama da kasan Nijar lafiya da sauran kasashen al'ummar musulmi baki daya ya Allah duk mai nihin musulunci ko musulmai da sharri ya Allah yana shiwa ka shirye da shi in kuma bai shiwa Allah muna roƙon ka yi mana maganin shi ya Allah duk mai taimakon musulunci da musulmai ta kowace hanya ya Allah ka taimake shi ya Allah ka ruha mai asiri ya Allah ka biya musu bukatocin shi na alkhairi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh